بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العظيم الحكيم bayan haka muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa mai komi wanda ya kama wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna ɗaya ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda a kidayen miladiya yau muna shida ga watan shida a ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi muftidatul qulub na wannan babban malami a Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajji muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani idan ɗan uwa suna biye muna nan dai a gaba ta biyu ko za mu tashi a gaba ta biyu inda malam ke magana akan masu miƙe kafa cikin ƙalƙalin duniya sai ta sharholiya to karfi farin ciki sun tataro kansu wani balbalin bala'i ya ce domin dai abu na farko su sani cewa neman duniya ga baki ɗayan ta jarabawa ce akan wannan ya shimfiɗa ya kuma kawo waɗansu ayon alƙur'ani mai girma waɗanda suke nuni a kan cewa samun ni'iman duniya na dukiya da 'ya'ya da mulki da faɗi a ji to ba waɗansu abubuwa ne waɗanda suke nuni a kan wai Allah yana son ka koya yadda da kai ba. Jarabawa ce zalla kuma idan bawa ya tafiyar da ita gwargwadon yadda Allah ke so ya ji da shi sai san Allah ya tabbata gare shi idan kuma bawa ya yi amfani da ni'imar Allah na dukiya da 'ya'ya da mulki da faɗi a ji ya kangare ma Allah to sai wannan kuma ya zama masa hukuma ya zama masa bala'i Allah subhanahu wata'ala ya wahalar da shi har muka ji wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا kada wato kada dukiyoyinsu tarin dukiyoyinsu da matsayinsu da mulkinsu kada ya birge ka ko kuma ‘ya'yansu Allah ce muna sani mu azabtar da su a rayuwar duniya mun ji ne da ake nufi da azabtar da su a rayuwar duniya cewa Allah subhanahu wata'ala zai wahalar da su wurin neman duniya su ta fangan-fangan suna wahala wurin tara mun babba da misalai daga mutum yana da miliyan ɗari biyar yana neman wata ƙarin ɗari biyar ya ta wahala a kanta ya kasa bacci ya kasa zama da iyalansa ya kasa zama da masoyansa akan yana neman kuɗi ta tara miliyoyi sannan kuma Allah ya mutu wata jarabawar ta daban shi ne su samu tsoron salwantar dukiyar da karewanta kullum ana samu kuma kullum ana cikin tsoro kullum ana samu ana wahala don samu kuma kullum ana cikin tsoro kar kuɗin nan sa kare kar kuɗin nan sa kare kar kuɗin nan sa kare wannan ita ma wato azabtarwa ce sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su hutun da dukiya ke haifarwa. Duk wani hutu da ta yi dukiya tana haifarwa sai Allah ya haramta musu ita. Dukiya tana sa jin daɗi ne, tana sa natsuwa da kwanciyar hankali ka kwanta ka yi barci ka tashi ka yi ibada, to shi baya barci. Ka zauna da matanka da ‘ya'yanka ka ɗebe kewa da su, shi baya iya zama da mata da ‘ya'ya saboda fafutukan neman arziki da irin waɗannan abubuwa da ke dindin gabatar da bayani a kansu a wancan zama yau inda za mu tashi shi ne inda malik ke saniya abu na biyu a النعم الدنيوية سبب لزوال النعم الأخروية wannan gaban dai ba ga ita ce shi ba ya ce ni'imar duniya sababi ne na gushewar ni'imar lahira sai dai zai fi ala ikilaki ba a sake ba shi taken da malin ya kawo ni'imomin duniya sababi ne na gushewar ni'imomin lahira kanin yana son ya ce wanda ya nuna kafa kawai cikin ni'imomin duniya har ya mantar da shi Allah ya mantar da shi gidan lahira to wannan ni'iman da ya ni'imta da ita a duniya za ta gwatano shi da ni'imomin shi da gidan lahira kun gane batun wato duk inda ake magana akan miƙe kafa a cikin ni'imomin duniya to me aibin shi ne wanda ya mantar da mutum Allah ya mantar da shi gidan lahira nan ne aibin ne amma duk wayar da ni'ima ta kai da yawanta in dai bawa yana nan ya tabbata akan hanyar Allah akan hanyar gidan lahira to wannan ni'ima ingantacciya ce shine ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah Allah ce wane ne wani ɗan ganganci ne ya isa ya haramta ma mummunai bayan Allah arzikin da Allah ya ba su a duniya na daga tufafi na daga ababen ci ababen sha ababen jin daɗi shi ne ce man harrama zi man harrama zinata Allah allati akhraja lil ibadi waye yake haramta ma bayi wannan abu da daɗi da Allah subhanahu wataala ya fitar da shi ga bayinsa to sai Allah ya kawo ta magana sai ce qul huwa lil ladina amanu fil hayatid dunya ai duka ni'imomin duniya da tsale-tsalen ta asali ma an yi su ne domin mummuni masu imani sai malamai suka ce sharaɗin da Allah ya sa a nan ce lillabi na amanu to yana alamta maka cewa halas ne ga waɗanda suka yi imani wato wanda duniyar da tsale-tsalen ta ba su karkatar da su daga yin imani ba suka ce kuma za a kafa hujja da wannan akan cewa duk waɗanda ba su imani da Allah ba tsalen duniya da suke amfana da shi akan haram suke amfana da shi da haka idan ya ci ya ci haram in ya sha ya sha haram in ya sanya a jikin shi ya sanya haram in ya gina ya gina haram in ya hau mota ya hau haram in ya aure ya aure haram saboda mene saboda Allah ce kullu lil ladina amanu wannan na masu imani to kamar ya zo ya kwata ne ya fashi a wurin masu imani to amma in mutum ya ji daɗin duniya yana kuma da imani fa to ka ga wannan shine Allah ke cewa khalisatan hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah gobe kiyama mu ne kada ma suka ke dan cin iman Allah amma a duniya mummunan suna samu kafiran ma suna samu amma asali na mummunin ne kafiran sun yi hayi kenan idan Allah ya baka ni'imar duniya sai ka ji daɗi ka shafa jin daɗin ka da imani to wannan jin daɗin ya hadasa amma idan ni'imomin Allah suka sanya mutum ya tangare ma Allah ya manta da sakamakon gidan lahira to a nan ne aiki yake a nan ne kuma malam yake maganar cewa yana sabbaba gushewar ni'imin gidan lahira Allah ka tsare mu malam yake akbara azza wa jalla Allah da girma da buwaya ya ba da labari anna hunaka unasan cewa lalle akwai waɗansu mutane to ajjalu lahum tayyibatin fid dunya wanda ake gaggauto musu daɗin lahirin tun a duniya su ake gaggauto musu Allah ba da labari a kan ce a waɗansu mutane daɗin da da sun yi haƙuri sun je lahira za su ji to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗauko daɗin lahiran a gaggauto musu ita a duniya a ba su ajin su su ci su cinye shi ke kenan gobe kiyama ba su da jin daɗi ke duk wani abin da ake kira daɗi ranar tashin kiyama ba su da ita kaga yana akwai tsoro ƙwarai da gaske saboda kaga dai duniyar nan takaitacciya ce shekara 60 70 kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda ya wuce wannan to ya fita daga cikin haddi na jin daɗin duniya in kana gaban shekara sha biyar ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in iyakan jin daɗin duniya ke duk wanda ya riga ya wuce wannan to sai dai kaga kullum ana zuwa clinic duk bayan wata ɗaya biyu za a je clinic za a je asibiti ko ana shan magani kaza ko ana kwanciya da ƙyar ana tashi da ƙyar ko ana kukan kaza ana kukan kaza ana kukan kaza lokacin jin daɗin da za a baje koli ya ya wuce ya wuce to kaga duniyar nan tana da iyaka lahira kuma ba ta da iyaka to wanda ya fifita shekara sittin saba'in zuwa ɗari ƙololon ta ke ya ji daɗi a nan amma ya faɗa cikin azaba da ƙungan da ya yi shekara dubu ya yi shekara dubu ɗari ya yi shekara miliyan ɗari ya yi shekara miliyan ɗari to kaga akwai ganganci a ciki shi yasa haɗari da ƙwarai da gaske mutum ya burin wai a gaggauto mishi daɗin lahirin shi a ba shi a duniya an ba mu bayani shi akwai irin masu haƙon gwal ɗin nan irin masu masu nutsaccin teku su yi gwal ba haƙi wani da ake yin abin nan ba sukan ɗan shiga teku haka da rafuka manya-manya suna nemo gwal ɗan uwan shi da yawa abokansa sun ta yi suna kuma samun gwal ɗin shi bai samu ba sai wata addu'a sai yake cewa shi dai Allah in ma da rabon shi a gidan lahira Allah ya gaddo ka ya bashi wannan rabon yanzu haka yi wannan gangancin addu'a yana ko shiga ruwa ya fafa ka ya fafa kai sai ya ko wani abu ya ko wani irin dutse tun a wancan zamanin irin abin da aka ce dutsen dan da ya yana nunawa masu siyan 'yan ƙananan albarkatun ƙasar nan suka ce aina ya fi ƙarfin sai dai a je wurin wani aka je wurin wancan ce da aina ya fi ƙarfi na aka ce sai dai a kira bature wanda ke alaƙa daga ƙasashen waje kai tsaye shi kaɗai zai iya sayan wannan ya zo ya taya irin miliyoyin dalolin kuɗin da ya taya suna da yawa to nan ne wannan mutumin ya tuna sai ga addu'an da yayi sai gani ya kurkure nan ta ce fara Allah ka yafe mu Allah ka yafe Allah na tuba Allah na tuba Allah ka yafe da yake Allah ya sa yana da rabo da kai nan dutsen ya wurga shi ruwa inda ya samu din ya mai da shi masu nema suka shiga suka yi sai ana ana neman shi Allah da tabbi to kaga Allah ya kace shi Allah ta yana da rabi da an bar shi da nan to an bar shi da arzikin shi na gidan lahira an ba shi a duniya an tattara mu arzikin da aka ce ƙananan ƴan kasuwa ba za su iya siya ba sai dai an kira bature daga ƙasan waje shi ne da yake mu'amala da manya-manyan kamfanoni shi zai iya siyan wannan to kai ka sa akwai haɗari a ciki to shi ne nan malam ke gaya maka ce a waɗansu mutane wanda Allah subhanahu ta'ala ya gaggauto musu jin daɗin lamarin su a duniya فقال سبحانه الله من جرما دبوايا هنا شوا ويوم يضرب الذين كفروا على النار فمن كان الله صلى الله عليه وسلم كأنبتا مع الأمة yauma a ranar da yake wa rabbul ladina kafaru ala an-nar za a jijarar da kafirai akan wutar jahannama ana walakanta su ana musu izgilanci ana cusa musu bakin ciki da walakanci da kaskanci da izgilanci da cukuta mutum bakin ciki da tashin hankali da kuma su an bijiro da su akan wuta me za a ce musu sai a ce musu azhartum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wa tamta'tum biha ai kun tafiyar da jin daɗin ku shine azhartum tayyibatukum kun tafiyar da jin daɗin ku na gidan lahiran nan kun tafiyar da shi a duniya duk wani daɗi da za ku ji a lahira sai an kuma kun tafiyar da shi a duniya wa tamta'tum biha kun yaye wannan daɗin tun a duniya kun ji daɗi a duniya kun kuma more kun shagala kun miƙa ƙafa kun yi abin da kuka ga dama sai Allah ce fal yawma tujzauna azabal hun to a yau za a yi muku sakamako mummunan sakamako عذاب الهون عذابا ولا كنشي بكنشي azaban da za a yi musu azaba ce wacce za a walakanta su za a kaskantar da su za a ɗaiɗaita su bima kuntum tastakbiruna fil ard bi ghairi haqq saboda irin girman kan da kuka yi a ban kasa ku lura Allah ya ce sun yi girman kai a ban kasa sai Allah ya musu sakamakon azaban walakanci duk wanda ke girman kai ai walakanci ne bai so to sai Allah ya ba su kishiyar abin da suke yi a ban kasa a ban kasa suna girman kai ba sa son a rage su ba sa son a nuna su ba sa son a ce ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza shi ne girman kai suna tace gaskiya suna tace masu gaskiya suna kai karban gaskiya to a yau sai Allah ya walakanta su ya fallasa su ya ɗaiɗaita su ya kunyata su a gaban halitta da baki da bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqq kuna girman kai a ban kasa ba tare da haƙƙi ba girman kai a ban ƙasa ba tare da haƙƙi ba shi ne ƙin karɓar gaskiya da kuma jibinta hanyar shaidan a matsayin ita ce hanyar daidai wanda ya ƙi karɓar gaskiya ya yi girman kai to matsala ta biyu kuma shi ne sai ya riƙa jibinta hanya mummuna hanyar shaidan a matsayin ita ce hanyar Allah to kaga matsaloli guda biyu ga ƙin karɓar gaskiya ga kuma jibinta ƙarya zuwa ga Allah shi ne Allah ce wa bima kuntum tattaqun da kuma irin fasikancin da kuke yi da haka sun haɗa abubuwa ne guda biyu ko uku na ɗaya dai sun ƙi karɓar gaskiya sannan na biyu wata ayar ne ta tabbata a cikin sautul an'am bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq irin abin da kuke jibinta ma Allah na ƙarya sai su ɗauko hanyar shaidan sai su ce to ita hanyar Allah sai su ɗauko hanyar Allah sai su ce wannan ita ce watsatsiyar hanyar ita ce hanyar shaidan ka zama matsala ta biyu to sannan na uku kuma ga fasikanci don haka a zance sun kan gare mu Allah a aiki sun kan gare mu Allah don haka sun haɗa dukkan ƙofofin shari da na aiki da na zance قال أبو نجلة abu nujilan daga cikin tabi'ai ne lafiya bin humay sunan shi kenan lafiya bin humay albasari as-sadusi yake cewa cikin tabi'ai ne yace la yas la yaqadanna aqwamun hasanatin kanat lahum fid dunya yace waɗansu mutane za su rasa kyawawan ayyukan da suka yi a duniya ranar tashin alkiyama wato za su je filin tashin alƙiyama sun san a duniya mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza na alkhairi sai su je suna tsammanin za su ga waɗannan kyawun ayyukan sai su nuna waɗannan kyawun ayyukan ba su ba dalilin su ba ladan su ya yi zumunci a duniya amma ya daina ne ina ladan zumunci na a duniya babu ya ciyar da dukiya a duniya amma zai mai ina ladan aiki na da mai na ciyar da dukiya babu to akwai ɗansu mutane da za su je tashin alƙiyama shi ne ma'anar wancan ayan yana fassara wancan ayan ya ce waɗansu mutane za su zo ranar tashin alƙiyama sai ba su kan fi hayati kuma duniya wasan ta'atin biya ai aikace aikacin alkhairin nan da kuka yi a duniya to kun tafiyar da jin daɗin su tun a rayuwar duniya azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kun tafiyar da daɗin ku na gidan lahira duk kun gama ƙwaƙwale shi kun gama tashi shi tun a rayuwar duniya wasan ta'atin da kun ji daɗi da shi a duniya daka ranar tashin alƙiyama ba ku da sakamako kenan shi da nan kun yi aikin banza a duniya ɗan roman da aka baku a duniya ɗin nan aka baku kuɗi aka baku gida aka baka riga aka baka mulki ana kiran ka ranka shi daɗe duk in ka je guri ana ranka shi daɗe ranka shi daɗe to iya wannan shi ne daɗin da kuka samu a jama'a musulmi da ka je a duniya ana ce maka ranka shi daɗe da ranar tashin alƙiyama mala'iku su rika cewa ɗaukin farin kuɗi a kalibi wannan da a duniya a yi maka jinjina da alawara a yi maka jinjina to shi ya ci ne nasu jinjinan lahirin shi ya ci mutum a duniya ya ɗora girman kai a ban ƙasa duk inda yaji shi ne tankan ga ilan shi duk inda yaji dai a gaishe shi duk inda yaji a riƙe masa takalmi duk inda yaji shi ne babba to wannan ya san ya ci duk wata girma da zai samu a lahira ya riga ya ci ta a duniya a abincin da zai samu da gidan aljanna ya gama ta cike shi a duniya gidaje da benaye na matsayin gidan aljanna ya gama jijjire shi a duniya cikin shekara 60 da 70 ya riga ya gama ta cike shi to shi ne za a yi wasu irin wannan bakar magana da izgiranci da kuma tusa masa bakin ciki malai ce ai innahu sayati aqwamun yawm al-hisabi yace abinda wannan magana take nufi na abu nuzulal yace ai yana nufin ne waɗansu mutane ranar sakamakon tashin alkiyama kenan za su zo فيسألون عن حسنات كانت لهم شيخ تنبيه إلى أي كشيء على خير دمكي أدوية دواء ما يرون جزاءها سوبة جفا كما قلت بعض فيقبلون في أباس الأباري أنهم أقنوا تلك الحسنات بتنعمهم بأنواع النعمة في الدنيا في أباس الأباري سوى أي سرقا سنتاكك جبالكي لا لا دون نوتا كمقام كإذن فاتشاكا جسكا يدميك كفا بشرهون لما يوالدنيا الدنيا بسرقا سنيونا توشيكي لن أمونسو جبالكي إيتا رقا تاكاري هذا وانا أقول أيضا بالقوة shi yasa kamar da malam zai kawo nan gaba magabata da dama suna jin tsoron suna aikin alkhairi su ga duniya tana buɗe musu sai su ta tunanin wai ko aikin alkhairin mu ne muke cinyewa kun tuna lokacin da Abdurrahman bin Auf wata rana yayi azumi ya zo aka kawo mishi abin buɗe baki har da farfesu ya tafa a gaba zai ci sai da shi kawai sai aka daina kuka haka ce kai da zaka sha ruwa kai azumi zaka bude baki menene dalilin kukanka sai ce na tana da waɗansu sahabbai ne da muka taso tafi wannan tayi irin su Mus'ab bin Umayr yace na tana irin jin daɗin da Mus'ab bin Umayr ke ciki musabbin umar uwan shi miloniya shi ka san wani lokaci idan uwa ta zama tana da arziki kuma kai kadai a gurin uwan an duk duke ta kashi ya ce musabba ɗin ke cire ni gaba ya yi amma musabba ya musulunta aka haramta ni duwan min jin daɗin da musabba ke yi in musabba ya sa riga ba ya maimaita ta amma bai musulunta mahaifiyar masu tunci daga irin wannan tallafi da suke ba shi ta ce sai ya bar addini ya ce ba zai bar addini ba shi ne abubuwan bin auki ce na tuna sai da ta kai ga lokacin da mus'ab bin umar ya mutu mayafi ɗaya ce gani shi a duniya da aka yi mishi likafa ne aka je aka rasa kanshi sai kafafuwan shi suka fito da aka jawo aka rasa kafafuwan shi sai kanshi ya bayyana manzon Allah ce ku ja ku rufe kanshi kawai kafafun ku sa gani ku rufe yace tare fa da mus'ab muka dauko tafiyar ni amma ka bi irin yadda mus'ab ya koma da Allah ya ɗaɗɗauko waɗansu ne da kun sahabbai ya ce to wai yanzu ga shanu ne duniya ta buɗe mana muna fata ka a cikin duniya ya ce irin wannan ƙalƙalin da ke kere ne su mus'ab bin umar ba san shi ba sai ce to Allah ya sa ba ni'imomin gidan lahira ne da ake gaggauto mun shi a cikin duniya ba sai ya kafa cin wannan abincin sai ce a ɗauka kawai sadaka ne to haka magabata kuke fahimta idan sun ga duniya ta buɗe to sai tsoro ya kama sai tsoro ya kama sai ka ga sun zabar kuma su taushe alkhairi idan duniyar ta zo musu sai su ci aikin alkhairi su ci aikin alkhairi suna tsoron karfe ya kasance neman gidan lahira ne Allah da dauko mana to shi ne nan maliki fassara wancan magana na Abu Mihlas yake cewa wadansu za su ran tashin alkiyama ina aikata aikatan alkhairin da muka yi a duniya ko ba da sakamako ba a ce ayya ai ko da kun gama ta take alkhairin ku kun gama shi ne imomin da Allah ya nufi ya ba ku a gidan lahira duk ko da kun gama fata kan shi a rayuwar duniya sai kasance ba su da komai yace wa qad kana sahabatu wa tabi'un yata'allamuna min at-tan'im fi hadhihi ad-dunya ya ce lallai sahabbai da tabi'ai sun kasance suna karanta jin daɗin ni'imomin duniya liyastabiqu na'amahum bil hayati al-ukhra saboda su wanzar da ni'imomin su na gidan lahira idan suka ga duniya ta buɗe sai su kauce su ba ta wuri ba za su yarda ba sai su kauce su ba ta wuri dubi da wancan sahabi gwamna ne aka kai shi allowance ɗin shi ko na shekara ko wani mai kama da haka haka ya ta kururuwa matansa tana faɗin lafiya sayyidina umar ne ya rasu ya ce bala'i ya shigo gidan nan ya tar mutuwar sayyidina umar halabi wa a sha'alan sun shi aka ɗigo kuɗi masu yawa aka bar shi daga ƙarshe ya ɗauki wannan kuɗin ya je sadaka da shi gaba ki ɗaya ko naira ɗaya ne mai ba sai daga baya ya gaya mata ita ma matan ce na amce aman to haka sahabbai suke da tabi'ai haka suke matsayin takakan sama ka ji an ce maka magabaci ya yi kasuwanci kamar al'imamu malik kun san yana ɗan taɓa kasuwanci yana sai da riguna al'imamu malik to an taɓa ƙera masa waɗansu tufafi kamar ka ce kala goma misali akan tafi da su a fita da su gari a je a tsaye da su a waje to ashe ɗaya suna da ɗan na kaɗan ko dai a ce ɗinkin ta bai kai wancan sauran kima ba ko ya ga ina bai kai wancan ba sai ya manta bai bayani cewa wannan kiman ta bai kai na waɗancan ba sai sai a je a kai sai aka sai da su duka da farashi ɗaya sai da duka dubu goma goma aka kai da kaga a ka'ida a zahiri ba haramun ba ne in dai ba ta loka ce ya ji iri kaza ne ko kuma zama ba irin shi bane amma kawai haja ce ga tsayin hajar ta dubu hamsin ne ko ne kaskancin ta in kai kai da kashe ai babu laifi amma da aka kawo mu al'imamu malik kuɗin sai ya ce to wannan akwai matsala a ciki don akwai rigar da ba ta kai su kima ba sai ce to tun dubu goma goma ne ban ɗauki dubu goma in yi sadaka a yi hanyar na biya da ya sadaka sai ce a to amma kuma akwai ruwan kuɗin nan da na ɗauka dubu goma nan na wata riga ce mai kyau ba wannan rigan ba ne to bari ka ɗauki wani kuɗin sai bai tsara da kuɗin nan gabaki ɗaya har a riga ta tara yana tunanin to kila fa ba kuɗin wannan rigan ba ne kila ma yanzu ka kuɗin rigan da aka sai da shi ne na rike guda ɗayan nan ya salon kuɗi shi gaba ki ɗaya ce alhamdulillah a lokacin na hankalin shi ya kwanta zuciyar shi ta nasu cewa bai amfana da wani zuciya wanda yake ba shi da ba shi da halarci a ciki ba wanda ke kuma kaga ta kakan ne kawai kakan ne tsoron Allah to shi ne malai ke sa su magabata sahabbai da tabi'ai sukan karanta ni'imomin duniya saboda su wanzar da ni'imomin su gidan lahira yace an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jabir bin abdullahi kowa san jabir babban sahabi yana daga cikin masu yawan riwayar hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda darajar jabir mahaifin jabir sai da ya magana da Allah gaba da gaba mahaifin jabir bin abdullahi shi abdullahi bin amr bin haram shi da mahaifin jabir ali manzon Allah sai sun ba jabir bayani cewa mahaifinka ya yi magana da Allah gaba da gaba ya mutu ne a gurin yaki dama da aka biya ɗauke ya kira ransa jabe ya ce kai jabe ka sani a duniya in ka tsawon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wanda muke so kaman ka ba wanda muke so kaman ka kun da lokacin nan babu mahaifiyar jabir ɗin ita na tara da aka jabir ɗin ne sai kuma ƙannansa guda tara mata ya ce to a duniya ba wanda muke so in ka tsawon annabi amma kaman ka sai ce a yau wannan yaƙi na Uhud akwai waɗansu da za a kashe su a matsayin an zalunce su mummuni ke ne saboda sai suna kira akan gaskiya ne sai aka kashe su kaga an zalunce su yace waɗansu kuma za a kashe su a matsayin su ne azzalumai kafirai ke ne saboda kira suna kira ma Allah da suna shirka da Allah kaga kafirai ne saboda aka kashe su an kashe su a matsayin azzalumai sai ya ce amma ni ina fahimtar a yau din nan ina cikin farko farkon wanda za a kashe a wurin yakin nan amma abin da ya dame ni ɗaya ne shi ne bashi da ake bi na idan na mutu ka biya min bashi na in ka kasa biya ka nemi taimakon mai gidana ina da mai gida ka nemi taimakon shi Jabir ya ce baba wane ne mai gidansa ya ce Allah a ce ba da yanzu mai gida sai Allah to aka kuma zo farkon wanda aka kashe a yakin na akwai Abdullahi bin Amr bin Haram kaga maganin waliyan Allah ke yayi magana kuma ta kawo to shine bayan an kashe shi dan sai aka je aka binne tsawon wuri da aka binne shi bayan wani lokaci ruwa ambaliyar ruwa ya kawo wurin a Madina sai aka nuna canza musu wuri to a lokacin nan manzon Allah yake gaya ma Jabir cewa mahaifin ka sun yi magana da Allah gaba da gaba Allah ya tambayi Abdullahi bin Amr bin Haram me kake so ai maka faɗi duk abin da kake so yace ya Allah abin da nake so shine a mai da ni duniya in ƙara yin yaki a tafarkin Allah a kashi saboda irin daraja da ɗaukakan da ya gani Allah ce a wannan alkawari ne muka cewa duk wanda ya zo gaban ba zai koma ba in kana da wani bukatan ka fari sai ce to ya Allah bukata ta shine a gaya ma al'umman Annabi sallallahu alaihi wa sallama irin daraja da daukaka da karama da na samu sai Allah ya ba shi lami shine sai da Allah ya labarta mana saƙon Abdullah bin Amr bin Haram a cikin sura Ali Imran لا تعقبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم سنشي البشاره البشر بوطن تبصروبا سنشي المنى باية بشاره شنو الله سبحانه وتعالى هكا يسومن وانا لا باية wannan shi ne jabir bin abdullahi to barka ji abin da ya faru ta'ala shi ya bi ke cewa ra'ani Umar radiyallahu ta'ala anhu sai da Umar bin Khattab ya ganni wata rana wa ana muta'alliqan lahama yace na ruko nama na je na siyo nama kamar a leda ko a wani jaka haka ya ganni na ruko nama fa qala sai ce ya Jabir ma hada na Umar ke wannan awon aiki sai manya sayyidina umar ya dubi jabir yace ya jabir wannan ne yake nan لحم اشتريته بدرهم لنسوة عندي كرمه إليه yace nama ne na sai na dirhami ɗaya saboda mata da ke tare da ni wanda sun yi sha'awar wannan naman annabi ya bi da ɗancan ƙannin jabir ɗin ne guda tara su da waɗansu daga cikin su suka faru suka rabu a zamanin sai na umar kila kuma matansa ne wallahu alam amma dai mahaifin jabir ya mutu ya bar ma jabir ƙannin sa guda tara to kana sai na abbakar shekara biyu bai daɗe ba sayyidina umar shi kuma ya shekara goma to kila waɗannan ne kila kuma matayensa ne na aure ko ƴaƴansa ne ko wani abu ne wallahu alam yace na alama ne na sai musu na dirham ya daya saboda mata sun san sha'awar nama sai an dan kwana biyu ba canza baki ba da Allah an canza baki mana a samo nama a abin nan fa kana sai sayyidina Umar yace amma amma yastahi ahadukum shay'an illa sanahu wai yanzu kun kai gaban da yake duk wanda ya sha'awa wani abu sai yayi ba kai ta da shi ne shin na wannan ba ba an gan shi da fasu ɗaya amma sai na umar ya fara mishi fada yin yanzu ke nan yanzu duk shi ɗanku duk wanda ya sha'awa wani abu sai yayi kawai daga mata sun ji suna sha'awar nama a wata da ya ga da kuma ce mu ne muke sha'awar cin nama da shi da matan gidan duka gabaki ɗaya shi ne sai da awar ke cewa yanzu ke nan idan mutum ya sha'awar wanda abin da mutum ya sha'awa sai yayi ما يجد أحدكم أن يقول بطنه لجاره وابن عمه yanzu ɗaya daga cikinku ba zai iya haƙuri ya ɗauya cikin shi ta da yunwa saboda ya amfani makwabcin shi ko kuma ɗan ɗan uwan ba kai ka ƙuri da yunwa ka ɗauya cikin ka saboda yunwa abin nan da za ka ci na abinci ko na bayi to ka je ma ka taimaki makwabcinka ko kuma ka je ka taimaki wani ɗan baban ka ko dan dubban ka ko dan innan ka amma ma ba duk abin da mutum ya sha'awa sai ya yi shi ne faɗin da sayyidina Umar yake yace an ya tazhabu hadhihi al-aya to idan dai muka ce duk abin da muka shi a duniya sai mun yi to ina za mu kai wannan aya wannan aya ina za ta tsina azhabtum tayyibatukum fi ayatikum ad-dunya ana gaya ma wadansu cewa duk kun shi ne daɗin rayuwar duniya a gidan lahiran ku kun gama cin shi a duniya to wannan ayin ina za mu kai ta ina za ta kaji abin da ya gaya ma jabir قال تجد الشواء فمن فمن فلت منه حتى تبدا اتاكدت الله ان ان فلت an halatta kenan saboda da da infala da da fatala falata da in falata da abu ɗaya ne ya ce ni dai ban bar wurin da sayyidina umar ya min wannan nasihar mai shiga jiki ba har sai da zan zama kaman ma ba zan iya tashi a wurin ba ya sanya cikin damuwa da alhini yana ta tunanin ke nan yanzu duk abin da mutum ya sha'awa ke ya yi ke nan yanzu duk abin da muka yi sha'awa sai mun yi ya ce wallahi fa man falatu min ni dai ban bar wurin nan ba ban bar wurin nan ba hatta cikin Allah an falatu har sai da kaman ma dai ba zan iya tashi a wurin nan ba wato kaman ka ce ya sa gabaki ɗaya na kan jiki na yi sanyi na kasa tashi yana ta tunanin wannan magana da sai na umar yi masa duk abin da mutum ya sha'awa sai ya yi mutum ba zai iya haƙuri da jin daɗin shi ce mutum makwacin shi ba ina wannan ayan za ta ce kenan ana gaya ma waɗansu a ga harkar ɗari ba cikin fiya ta kuma duniya wannan magana da aka yi mishi sai ya sa ya kasa mata shi kawun ba zai iya tashi ba sannan dai da ƙarshe lallaba ya koma gida ba nauyi mai yiwuwa naman ma da ba za a ci ba ke don sahabbai ba su da irin wannan ƙarfin halar an yi shi azin kuma ce Allah sai mace mai yiwuwa naman nan ma ba su ba wato sayyidina umar akwai wani annoba da aka yi shi a garin madina zamanin sayyidina umar tun lokacin da aka yi annoban nan sai na umar gaba ke ɗaya yanki da cin wani abu mai daɗi a duniya ba annoba nake so in ce ba fadi fadi an yi fadi ne a madina kai harin nan ƙaruwa yake yi ƙaruwa yake yi sai na umar sai da ta kai ga duk wani abu mai mai sai da ya daina ce shi a duniya yace abin da zai iya ci shi ne mafi karancin abin da duk wani matalauci zai iya ci yace in na ci ne mai akwai talakawa da yawa ba za su ci ne mai ba da ka mafi karancin abinci da za ka iya ci to shi ne mafi karancin abin da sayyidina umar ke ci har sai da kai ga fatin sayyidina umar har ya rika wadansu kwaraje kwaraje da likitoci suka duba suka ce yunwa kawai ke damun ka ba ka cin abinci mai jin jiki kuma haka nan sai na umar ya dawwama a wannan halin har ya koma ga Allah sai na umar ya wuce wasan yara har shi ne ma ga wata magana da yake cewa mala ya cewa kana umar radiyallahu anhu ya kulu sai na umar inda ya kasance yana cewa kusan galibin wannan har yanzu a ƙarshen babin ma duk galibi magana sai na umar yace sai da Umar yana cewa law shi kuntu aqyabakum ta'ama da na ga dama to da abinci na ya fi naku daɗi wa alyanakum libafan da tufafi na ya fi naku kyau da taushi walakin ni astarhi ayyibati sai dai ni ina ni ina razajin dan daɗin gidan lahira na ina razajin in shiga insha Allah amma da na ga dama nuna ba wannan san daɗin duniya ba ne na sani ba bai san daɗin mulko ba ne zaƙi da mulko ba ne duk ya san ya san daɗin zaƙi da mulko kuma ya san yadda ake a same su ya ce to amma ina da zabin daɗin gidan lahira na kan sun yace a duniya shi yasa nake adana a duniya a bari sai an je tashin alkiyama ma da yace ya amin bil akhirah yace yana nufin wato dadin gidan lahira wa kana hafs bin abdul a'am rahimahullah yaksiru ghashyan umar radiyallahu anhu wani daga cikin manyan manyan da ya hafs bin abdul a'am ya kasance yana yawan shakuɗuwa da sayyidina umar yana yawa son ya je gurin sayyidina umar ya rika shakuɗuwa da sayyidina umar وكان إذا قرب طعامه اتقاه sai dai yana ban al'ajabi kullum yana son ya je zauna da sayyidina Umar amma duk lokacin da sayyidina Umar ya kawo abinci sai ya ci kun ji kullum yana son ya zauna da sayyidina Umar amma duk inda yake zaune da shi sai lokacin cin abinci sai aka zo abincin sayyidina Umar sai ce ah na gode Allah ya saka da alheri mun gode mun gode فقال له عمر رضي الله عنه ما لك ولطعامنا سيدنا عمر da ya lura da shi da kyau sai ce kai wani ya same ka ne baka cin abincin mu me ya same ka kala sai dai ce ba ka boye boye ba ka boye boye ba dungu cikin rayuwar gaskiya da gaskiya ne kamar kai yanzu misali a ce ka jefa da shugaban kasa shugaban kasa zai ci abinci kasan za ka ɗibi gara shi in ya je wurin zai na umar sai ya ci da aka tambaye shi sai ce ya amir al-mu'mini inna ahli yasna'una bi ta'ama ai iyalai na suna sana'anta min abinci ko alyan min ta'ama ka wallahi ya ta abincin ka dadi abincin da nake ci a gidana ya zama ka dadi fa akhtaru ta'amahu ala ta'ami da ka sai na zaɓi lokacin abincin gida na fiye da abincin ka ba wani koyi koyi inda a ce abincin nan da daɗi wallahi zan ci amma abinci kana ci kana to kun san abincin da yake ci bai ciwuwa sai da ruwa a gefe haka waɗansu ruwa yi suka zo da shi in aka sa abincin a baki ko dai a bar shi a ta jiƙa shi da yawu har ya jika ko kuma aka sa sai an zuba ruwa sai dan sanya shi dan taushi taushi karar karar karar misali haka yake cin wannan abincin sai na uwa to shi ne abincin sai abin nan sarkin musulmi shi ne sai ce to abincin da nake ci a gida ya fi abincin da nake ci shi yasa gaskiya ne da ranci abinci a gida fiye da a ce in zo ci abincin ka kaga ga yanzu gaskiya kala sai ce sake lafka umma ya ce kai ce kalma ce da laraba suke faɗi kai ce ka gama a ce uwanka ta yi wajinka amma dai irin kalma ce ta kai ce cutar dama dalilin da aka ke nan sai ya ce a mata rani laishi ita amartu da shatin fitiyacin saninatin fa'ulƙiya an haka araha yace amma kai ba ka fahimtar inda na ga dama ni ma zan iya sa a kawo akuya wacce take gaban kasuwanta mai daɗi wacce take kasuwanta na taimuwa ƙosashiya lafiyayya in yanka in sa a cire fata sun ma'amarku da daƙiƙin sanukin in sa a zo da fulawa ko a zo da gari a nike fiye katin a nike shi a cikin abin nan a tankaɗe shi a cikin rariya a tankaɗe shi ne sanu kila a tankaɗe fiye katin a cikin a cikin abin nan abin nan wannan wani sun shi yaji a cikin kyalle a tankaɗe shi a cikin kyalle فجعل خبزا مرققا amai da shi lafiyayyen waina ko burasa mai daɗi mai taushi kai kana ganin inda ina son in irin wannan rayuwar ba zan iya ba sai na warke ce shi ba zan iya sa a zogar akuya a korago lafiyayye tsosashi mai daɗi a yanka a teɗe in kuma sa a kawo gari na fulawa a yi waina ko a yi abin nan mene da sanatar ko wani abu da irin waɗannan mai daɗi mai taushi wa amartu bi sa'in min zabibin in sa kuma a zo da sa'in ɗaya na zabibi busasshen inabi zabibi yana nan da zaƙi in kana cin shi baƙi baƙi sosai yana da daɗi kwarai da gaske kwaya ɗauke ne haka kamar gyaɗa ne amma ko mai taushi yace in sa a zo da zabibi ko da fi saman in sa a haɗa shi da mai hatta ya kona ka zama gazal ya zama yayi har yayi shar yayi ja sai ka ce jinin al-ghazal barewa ce duk kana ganin ba zan iya haka ba qala hab sai shi hab din ibn abul as sai shi inni araka ta'rifu lana ta'am ka ashe sarki musulmi ashe ka san gani ashe ka san daɗin abinci to irin waɗannan bayanai da ya masa aina abinci ne mai daɗi fa qala umar sai sai ibn umar yace kike ka ummu kai ce kai ce wallazi nafsi bi yadihi sai ya rantsuwa yace na rantsu da Allah wanda raina ke hannunsa laula karahiyat an yin qasamin hasanati yawm al-qiyama bai san ina gudun kar in saki jiki in ta cin irin wannan abincin ai ta tauye mun kyawawan ayyuka na ranar tashin al-qiyama la asharaktukum fi min ta'amikum wallahi nima da nayi tarayya da ku gurin irin wannan dadin abincin da kyalkace abincin mu yace kun ji kai abin da muke gudu kan ranar tashin alkiyama in ni mu dan fita ayyuka na arrafa a ce ai sai na Umar ai ka riga ka ci dadi a duniya da ka ci ne ladanka bari mu dan tafi da sauri mu kai karshen gama وعن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت أنها قالت حفصة سيدنا عمر كما سوى لأبيها تجاه بابنها تشي يا أمير المؤمنين يا سلك المسلمين ما عليك لو لبست ألوانا من سيدك هذا ليه ليتمك إن ذاك فاتفاتي وفي توشي في يدين لك تساء ومن تفاتي كبابا kun gane wato irin tufafin da baban ta ke sa zai zarge ta yana sa tufafi ne kaba ba baba ka samu tufafi mai kyau mai taushi mana ka rika sawa wa akalta aqyaba min ta'amika hada baban ne yayin da ka inda za ka samu abinci mai daɗi ka rika ci yana irin wannan abincin da kake ci sahabbai da yawa sun jamu da irin yadda sayyidina Umar ne da rayuwarsa take karfafa Allahu alaihi arba Allah ya buɗa maka ƙasa an ci kasashe da yawa da yawa za ka akwai arziki wa an sa'alaka rizqa Allah ya yawaita maka arziki ba talauci yanzu farko farko da aka ce wannan abin nan din har aka ta wahala amma yanzu an ci garuruwa arziki ya samu ba wanda ke cikin matsala baba don Allah ka rika sa riga mai kyau ka rika cin abinci mai daɗi Allahu akbar qala sai ce sa ukhasimuki ila nafsi zan kai ƙarin ki zuwa da zuciyarki kamar ce zan zan zan zan yi kwasoma da kai amma ta da zuciyarki wato bari in ga yana kai dan sa'awa sai ma ki tunani da kanki yace amma ta alamina ma kana da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi da al'aishi tsakanin shi da Allah ba ta san irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan wahalar rayuwa ba sai tsakanin shi da Allah amma ta alamina tsakanin shi da Allah ba ta san abin da ya rika samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa ba gidan manzon Allah akan wata uku ba ɗaure girki ba na na aisha ce sai dai mu shirya da dubi mu ce da san wannan ba ba da ke ake yin wannan ba a gidan annabi ke da ke san abin da ke samun manzon Allah na tsancin na tsananin rayuwa ba shubbitul ayi tsanani a rayuwa waje ala ya kurha shay'an Allahu akbar ya kasance yana ta ambato mata wani abu mimma kana da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam irin yadda manzon Allah kan samu kanshi a babin tsalotsalin rayuwar duniya irin yadda yi watsu da duniyar da abin da ke cikin ta yi ta tunato mata a gidan ku fa aka yi wannan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abkaha sai da ta fashe tana ta kuka ta fashe da kuka tana ta kuka kala sai ce kada ɗauke da ki ya ce na taɓa gaya ne ai na gaya ne إنه إنه كان لي صاحبان سلك طريقا إنا دوئت أبو خيلا بجادي يبدو سن كام وطانيا في بينا هنيا إيه تبي وإني إن سلكت غير طريقهما إن شيء كان متحنيا بنا أن أبوكينا بردينا سلك بي غير طريقهما توني ما ذا كركت بي daga hanyar nasu su biyu waɗanne wallahi ya ce kuma lalle ni ina rantsuwa da Allah la ushari kannahu ma fi mithli aishin mashadid wallahi sai na bi ta farkin sa da tsananin rayuwar nan ni ma wallahi wannan hanyar da ni ba zai yi ake na san waɗannan abokai na guda biyu rayuwar sun tsanani da wahala suka yi ta ni kuma sai in zo sai in kauce to inda na kauce wa hanyar su ni ma haka za a karkatar da ni daga hanyar su la'alli udrik ma'ahu ma aishahu marrahim ni ma ina fatan irin irin rayuwar su mai taushi mai sauki da suka yi ni ma irin rayuwar da zan yi shi ya ainihi sahibaihi annabiya sallallahu alaihi wa sallam wa ababakar yana nufin waɗannan abokan nashi guda biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina Umar yace walan ma qadima Umar radiyallahu anhu ila Sham lokacin da sayyidina Umar ya tafi kasan Sham sunna alahu ta'amun lam yura qablahu qablahu mithlu aka sana an ta mishi nau'o'in abinci ba taba ganin irin wannan abincin ba to shugaban duniya ga baki da amirin umini ya je kasan Sham ya je ziyara ta daga cikin gwamnoninsa to kaka ba ai ba a tarbe shi tarba irin ta alfarma kala sai sayyidina Umar ya ce ha zalana to yanzu wannan shine abincin da kuka kawo mana wa ma da fuqara il muslimin to ina abincin talakawan musulmi kuma allazina matu wa hum la yashba'una min khubz sha'ir wanda sun mutu ma ba su taba shi da waina ko gurasa na sha'ir ba su kuma irin abincin karkashi kenan a wancan lokaci yanzu kun kawo mana wannan duniya kawai ta buɗe to ina abincin musulmi kuma wanda sun mutu a duniya ba su ƙoshi ƙoshi ma ba su taɓa yi daga abincin sha'ir ba قال خالد بن الوليد رضي الله عنه to Khalid yana wurin sai nan da na ce sai Khalid sai ce lahu mul janna kada dan nan ɗan uwan musabban da suka mutu ba su taɓa ƙoshi da irin wannan abincin ba ai suna da aljanna suna da gidan aljanna فغرورقت عيناهما من تجلس سيدة إذا سيدنا عمر يتفرقك وقال يقول إن كان حظنا في القرآن إن دي زمت سوى هو ربما كي لم يتكين وأن كلي كلم دون شين حطام كلي كلم دون أن إيا ربما كي لم وذهبوا بالجنة فقم تنتفل الجنة لقد بايعونا بولا بعيدا sun koli mana nisa nisa ne tsanani ba za mu kawo masa da ke yaqulu qatada qatada yana cewa ta'lamuna wallahi anna aqwaman yace wallahi kun sani cewa akwai wasu mutane yastaquna hasanatuhum waɗannan mutane sun laƙwanƙwan kyawawan ayyukan da suka yi a duniya sun laƙwanƙwan abinci a cikin ليستبق رجل طيباته إن استطاع يشك ذاك وندي غدا ما daga cikin ku yirzadin dan dada dan abin da zai samu a wurin Allah yirzadin din shi sai ya je gaban Allah in istata duk wanda ke da dama yayi yace amma wala quwwata illa billah sai fa Allah ya ce miki ka ne sannan zaka iya yin wannan dan karfi yana ga Allah ne kawai shi yasa muke wannan babu ba daɗi ke da shi ba a shi yasa muka ɗan tafi a gurguje kuma muka yi shi muka gama Allah gafarta mana kada Allah ka jarabce mu ka sa duk mu ga mu cinye daɗin mu a rayuwar duniya kuma gobe kiyama a ce ba mu da komai abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين